mutum ko da gidansu ne
akwai lokacin da ya ne izini to ko gidan gidansu ba yau balle sauran gidaje haka sauran gidaje haka kan kowane lokaci ba za su shiga ba sai ka ne izini na yi izini ka shigo ka shigo to gidajen na kamar a ce gidan babanka ko gidan babbanka da wurare ne da kake bi da su to akwai lokacin da za a shiga akwai lokacin da ba dama a shiga ba sai an da izini idan kana da a wannan ne ni da gidanmu idan ka shiga gidanku ka da firin da kamar ka ba cewar gida gidanku ne ya amfani ka ji daɗi to shi izini kamar sanar da mutum ne idan a halin da yake in an gaisa ba damuwa to shi kenan sai su yi ka zo kenan ko da damuwa ka ganin kinsa to wannan shi ne fa'ida da amfanin neman izini kenan yawa fa'idar neman izini fa'idar neman izini kenan da amfanin neman izinin a an yadda ka shigo ne ko kuwa ba yadda ka shigo ba wato sai ka bari wato wata rana wannan sai na abubakar yana yana wani daki haka a cikin gida yana hutawa ya kai bacci da mayafinsa to shi kenan sai annabi ya aiko wani mutumi wani bawa ne ma ya zo gida ya bin dau ya zo gidan da haka yana cikin ɗakin nan kawai ne shiga yana shiga samun ma ya fita kuma ya yayi haka bai ba to daga nan ma aka ce ayar neman izinin ta sauka aka yi a nemi ne ba akwai wasu abubuwa da dama da muke yanzu idan gidan abokinsa ba wani dalili ya faru ba bare a ce an ce sama dalilin da ya faru a kawai ya mutu ya kawo ka kawai da wado wai ne kawai ne ga da fitar gidan abokinsa to kai abokin matar ne ko abokin mijin ne wajen matar ka zo ko wajen mijin ka to ala rinka nan kula a irin wannan abubuwan bai dace ba su da ne mutum ga fara da ga komai sai ka zo ka zami a nan ku don zauna in ba haka maka fito waje ya ce mu aya dai muna karatu ko da nan cikin buguya ai muna dan karanta ko ya ka yi makawo ya nemi ne shiga gidan annabi yana tare da son a shafi annabi da makawon ya nemi ne shi ne shigo wanda Allah ya maka wa jini ne zai shigo ita amma mata ko ta yi goya wanda ita jama'a minu ta yi goya suka ji yana zo da layi maka wa na mu goya wa zai ce dona ji maka wa ne ba zai gan ku ba ko duk makabi ne ba za ku gan ba ai yadda haka da mu maza mu gama ta haka ana mata su gan mu har an tambayi mu wannan Allah amur ayatul hamwa shi mai shigowa gidan nan dan babban tsare ba ko dan kawunta wa qala alhamu almauti ji wannan Allah eh wannan ai mutuwa ne ma eh gaba ɗaya ma irin wannan ke to amma abin da aka irin wannan kamar wajen ganawa ce mutum ji da mace to na uku su nan Allah ya yi to gaji za a gida da miji ne kamar da hadisi ya tabbatar zalikum karu lakum haka shi muku alkhairi min ad-dukuli bi ghairi izan akan ku dubo ba ilimi ba ne ilimi ba wato ba ne ma ba ne ilimi wato ko da gidan aka daga shiga ne a san za ka shigo in an yadda in ka san dama kun yadda ka shigo gidan ba matsala to a san za ka shigo ko bayan kai zalama ka fada wata katuwar gyaran murya ko kai wani dai abu da ka san za a gane da shigowa wani ne da zai shigo ba lokacin akwai abin da ba a so ka gani sai a kinta saboda abin da duk ake wa ibtidani da ido ne ai wata wani ya taba leka gidan annabi salamu alaikum sai zuwa da gidan annabi a yi zika ita ai ba dan ba dan ba dan sarko da idanun kai kuma ga Allah yace da sallama da ido duk ba ido ake yi wa ka ai ido ake wa to irin wannan abin da aka hana jefa idanu ku ka zo gidan mutum da aka yi sallama ma wani ya nan shiga daure sai kalle ya kuma in ya hada ido da mata gida ga salamu alaikum ka ji ba haka da ba haka da ana dinga kiyayewa wannan misali mai tsauri ko a cikin wannan da doka ce mai tsauri ba yawanci abubuwan da muke zubarwa irin wannan abubuwa na shari'a shi za muke samun zulubai manyan zulubai wanda kuma masu kulle zarwa wasa da hankali Allah kawai lalakun da rasarun an yi haka domin ku tunani da zakaruna da rigamin da haɓe wa su da zakaruna ke da zali ta ta zakaruna wala Allah dai na yi haka dai ga an wani wa ilan ta biya adam shi gidan in kuna yi izinin shiga ba a yi izini ba shi ne fa'illam ta ji dofi a ada in ba ga zamu kowa ba wato ba wanda ya muku izini wala ta da kuruwa ta yi wuran kan da ku shiga sai an muku izini wa kila ku mulki ku farki in an ce ku goma ku goma ko alƙalar ku sai ku alƙairi me ku wuce an raba da kan nama ku ba gida kuma suna an ce ku goma wala ta ba ta malauna alimu Allah yana san abin da ku yi aka dawa mina dukuli izina wa gani a shiga gida da izini da shiga gida ba izini da zai izinin Allah ya san wannan bai jaji mu ana zai muku da aka mako Allah ya san wannan da ya zai kun jinahun Allah zai ba ku da laifi a tara ku dubu dan gara masu kuna da siya a shiga gida da ba ba madauna ciki ya mu dawo lagu akwai kayan ku a ciki to wannan babu laifi a shiga wannan eh kamar gidaje na ribadi da kantuna hakan nan a mukammala masu kwararo a ciki wani babu ne wala ya yaba Allah ya zama ta duna abin da kuke bayyanawa wa ma tabtumuna da abin da kuke koyewa duka Allah ya zama wato fi da kole gaira goyo dukan cikin shigan gida gidan da ba na kuwa min kabin da zalahi na nufin gyara akwai abin da zai faru sai a shiga gida saboda dalili ya shigo za a yi gyara an samu halittin wannan daga wani abu da ya faru ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin iyayen muminai kana manta da ko an ji daga cikin iyayen muminai ta abin da bai daɗi ba duk da san da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu ji wannan faɗan ba faɗa ne wanda ya fi ƙarfin mu sai ka aure kai yanzu matar ka ka zo ka zaɓi kanin ka tafi iya ta zan zakin ta za ka ji daɗi to za ka saboda haka ba a wannan haka duk wani zuba a rasa ya ji daɗi ba a haka to maduna lauda su da wani abu tsakanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da wata kuyanga sa da ke ita kuyanga ba a rawa mata kwana ko yini raninin kowa ma ko ran kwanan kowa ma cikin mata ya masu aure mai gina yana da mai zai neme da bukatun da yake da bukata da ita ita baiwa amma ta yau kwanan ne kar wanda yake ba ta da wannan ita baiwa ka ga ware da jiki ya bai waje da cikin bayan manzon Allah wannan ne ya malaka haka ai ba mu Ibrahim wa Adam to shi kenan ta da mu kuma karbuwa a wurin Annabi yana da farin jini da kwarjini sosai eh tana da farin jini tana da kuma kwarjini sosai yawa kamar da juwairiya ta taba zuwa dan ne ni ran da shigo gidan Annabi juwairiya za ta roki wato a karya mata fanta ta zo ta rufe a nabi biya kun ya aure ta aisha tana kallon da ta yi wannan ba kuwa ba ta ce wallahi wannan ba kun abin da na kalla a jikinta idan manzon Allah ya kalla ya aure ya ga da ba abin da na kalla a jikinta idan manzon Allah ya kalla ta ya aure kuma haka haka ta ce ya rasu da lahi abin da ya kare an karya abin banza ne an kamu da wani yaji kuma an kada min kwanta ga abin da aka fi zambiya yan tani suka yarda ji na annabi to shi kenan mai gidan shi wanda ya mallaki ya kada min kwanta ai abin da nake baya a daura awa ki an ji sai mun da Allah ya biya hadin tare da wannan kuma wato wannan shi ne da ke da shi ne yake sai ya biya mata to ma da duk ya jama'a ga dama yakin aka samu ta a yakin banin mutalik to da wannan abu ya faru tsakanin hausa abun ya yi dumi abun har ya girma abun har ya kai ga manzo Allah ya yana nan rakinka yana nan ba ta maganganu masu daɗi da nan hutu abun da ya yi yiwuwa sai manzo Allah ya tuki su duk da ma abun haka ne yake ya rantse da Allah sai ya yi wata bai shiga ɗakin matarsa kowa ma a cikin gaba ɗaya yake ga wata buka ana jin da majaraba to zauna sai da manzo Allah ya kwana ashirin da tara yana ciki labari da yawa wasu suka ce manzo Allah ya saki matansa wasu suka ce a bai saki ba kana an saki mata ma a gariya a ɗakin da za a zauna ta shidda in ta gama ta tafi aka ce to kila abin da ya zauna da su kenan manzo Allah ya zo su fita aka yi tamma mai gano tsoron na faɗan rana ta ashirin da tara ai zai labari ya fi nan wani abokin da ya na umar wanda suka yi wani yarjejeniya na ba za su rika barin fadar manzo Allah tare ba ko da wani uzuri ne in ɗaya ya da uzuri to ya zama ɗayan yana nan domin duk abin da annabi ya faɗa ko ya faru a gaban annabi in ba su gani duba dai to ɗayan su ya gani ga nan saboda aminci da amincewa juna to kawai wannan mutum ba sai zo yi ba kawai da ya hankali sa da shi daga masallaci a masallaci shi labari sai je gawa sai na umar kuma ya zago hankalin sa da shi to ka ga sai ya shiga gidan annabi to ashe idan abu ya abu ana shiga gidan mutum in aminci ya aminci amma ba a kawai wa aika kai wa kan garbi na abun buga a je a samu kujera mu shiga falo da matarsa mu shiga sai ya zo na jin jirgin wani ka ta ala a falon sa da matarsa ake daɗi ya ya hauci kuma ya kai wannan kuskure yawa kuskure amma wani abu da a gyara ya zo ya shigo bai ga annabi ba a cikin gidan annabi a cikin wata bukka ana gidan da matsala ba bai gani ba ya duba ya duba bai ga annabi da ya tambaya a da aja ne su ba gidan nan ne ya ko ga da matsayin binciken gidan manzon Allah kenan kaga ba ta mayar da daji ba da ya ga yarinya ce ta bari maga da babba wanda babban mace ta ji hankali da zuwa sai ya tambayi umma salama don ita ba yarinya ba umma salama ya ne yake faruwa a gidan nan ne game da maza da iyalansa ta ce a kai da ke da a gidan ka bayar da mana to kaga babban ma da ake jin ba za ta mayar da zafi ba to kowa zafi dai da dumi sai da shi tambayar ka ya za ka tambaye ni to sai ka ma yau yau ne ka wa'adi kamar ma ya san da ita ce ya ce a gida fa idan wata fiki farin jini to in kin ce za ki fa'a da farin jini ki fa'a da abin da Allah ya yi don ba girka da Allah ba in kuma wani zafi jiki kyau tunda ba a yi kansa ba ba kuma ce ke kanki ba in ce ba da wannan kina ba da wanda ya yi kina faɗa ne wanda ba ki da nasara a kai ya yi da ikirga mata ya yi da ikirga mata abin da mata suke sawa a zuciya su ta yi su miri ita wannan ba da wani ba ila ila da baya yawa da yawa ita manzo Allah ya sake ku ne ita wala ban sani ba amma ba a shiga lajin amma ba a shiga lajin to dai ya tambaye mai tsawo ya mai tsawo da ala ka tsira wannan ala ya yana cikin bukata ido ka je ka nema mun izini eh mole yana neman izini shigowa in an ce da ya zai magana ma na da ya duka kawai ce ba su kawai ba kawai ma na da ya da ya fita sun sun yi ruga mana sai umar ya fita sun sun sun yi kowa masalaci ne zana sai magana da rage cinsa da magana da rage cinsa da ke ta ce dawa gida ya ta ke samun mujawu ke yi zuma masu izini a wurin manzon Allah ya je mai izini manzon Allah bai izini ba ya kowa masallaci wannan zai ga gara ta ke dawa ya yi neman izini na uku manzon Allah bai izini ba da ya gida sai ka zama a masallaci sai ya tafi gida ya yi nisa kuma daga baya ta san manzala akwai da wata yi manzala ba ya za a kawo da sanar da ma wala da shi zabi wata ne ba kama dai ce a jiya kira shi aka jiya kira shi shigo irin manzala na kwanta kan wata damar ba irin mai zara jikin nan ta ganin da biyu zuwa liku ya ce ya rasu da layi inda ci kira wa kai kara imamun fi fatkun lahalin mata ga rasu da Allah yadda daular faris da daular da daular ta rum suna cikin abin da suke cikin dukiya da nima ya rasu da layi ka roƙa wa al'ummar ka da aka sai za mu yi ka roƙi wani abu a duniya za duk da aka maza sai ya kalle shi ne wa mali wani duniya ni ko na ruwa na da duniya ba ruwa na da sai maza eh shi ke na suka da tattaunawa ita bai maza Allah haku ya rasu da layi mu larabawa mu muke iko da matanmu muna gaba suna bayan mu ko a magana ko a aiki amma mun zo nan madina mun tara akwai yahudawa a garin su ko yahudawa matan na gaba mazajen suna bin su matan mu suna dogana daga ɗabi'ar yahudawa suna rage kunya da jin tsoro tsakanin su da mazajen su ya rabu da amma mu muna zo mu ga ma ya rabu da lai in ma wai mata za su haɗin baki a kanka ai mu ma su ce babban kamar dalilin abubakar da umaru da ali ya mu da mutum ya rabu da kai ya ga magana ya ga magana ya ga magana da kyatu guna a wani ga jini ya zo a kamar annabi hafi annabi da shi kenan sai annabi ya ci gaba ga ɗakin to daga nan ne aka ce idan aminci ya ga aminci in dai akwai abin da ya faru to ba sai abokin ya ce shigo gidan ka shigo ba da aka shigo gidan domin ka gyara yawa amma kun ga akwai gyare da cikin abubuwan da muke yanzu nan sai a kula da wannan Allah ya kulka fadi ya rasu da lafi lil mu'minina ga mu'mine maza ka je wajen hudu su rinze min amsarin daga idanun amma la ya hillu lahu nazaruhu ga abin da bai halatta ba a gani mun da zaila an ce maza mu tsare idanu mu daina kallon abin da bai dace a kalla ba kamar kallon mata yi haka ba don aure ba kuma ba mu ba mu haramai ba yanzu ga yana zai ka rawa kawo ba su sun ji gwalgwale mana duniya ma yanzu a yanzu abin da zai mana fa'ida ɗaya ne kawai a duniya mu ji ciki bari shi ciki bari nan a yi mun ji daɗi da aka dora ma kan ɗari saboda kullum sai a yi ciki bari to an ce kai ka gani to ya za a ka zo gani don Allah ma ba zai yi bai to amma da haka a rinka dan kokarta a kar a yi namu na gara da a ce wai kallo ɗaya aka ji a yi waya ɗaya ne kwakwara yana kallon wasan har ta lumi ya ce to ɗaya kwakwara to mai yau ɗaya a ce aka yi ka ɗaga idon ka kawai ya ka kalle da ka kawai da kanka ba a daga gane ka gane ta ba sai yana akwai bukatan ba da shaida ana tunanin ko gudowa sai wataƙila ko mijin da zai biyo za wuce an kawo mata mai kama ka za mai kama ka za da abin da ya kama da wannan in wannan wannan ba na na na ja na na fatima ta fada a za a ra'adar karam ta ce babu wani alkhairi da mace za ta samu min Allah ta rarraga da walayar ba kamar kasta ga maza kar mu na su ba shi abin da ya ta kai ita mace yana da ba ba zuwa rujan a gaya maza bayan rinda ido su kiyaye farce amma la hidda wa fi rubiha ga abin da bai halatta ba su aikata shi da wannan wato farji na su zalika an kawo wannan shi zuwa kai lahu a gare su ina lakabir Allah kan masa ne bima yanda ona da abin da duk suke aikatawa bin autari da idanun su abin da ake jiro Allah yana gani wal furuji haka abin da mutane suke yi da gaban dan a wani wajen masu gaban an kira shi da gaibu gaibu ne amma an sa da Allah kai san gaibu ko to wai da ji mu ali Allah dai mu za ka maka wa kullul mu'minati bayan Allah magana da mu'mine maza sai magana da mu'mine mata ka ga mu ya rasulullahi ya ga ruwa da dawo sai rena to din da idanuwan su amma la ilaha hunna nazaru gabar abin da bai halatta ba a gare su kalle amma ga da ake ta koko ake ta kokarin fito da mata ala ayi halin ala duka a misali wai dai dai dai mata sun fito kokari ake a duka ba su tsara musu bawa da ƙarin dama su danya da maza wanda kun ba alheri ba wa har ma wasu suna yin ƙarya wasu abin da namiji zai iya yi mace za ta yi ruwa ya ga maka wa ga maka annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu babu annabi ya ko ɗaya ka ce za su iya eh wato da Allah ya haka ya zaka ce na an yi daidai ne ko ba yi daidai ba a gane wannan magana a banza mutum zai iya yin rida ba a banza zai iya rida manzanni ɗari uku da goma sha uku masalai ba mace a ciki to haka ɗan ɓangaren wani kima daga kan kuɗubi iya matsayin mata nan ma na na fatima ce kawai da kai kuɗubi amma duk mata irin suna na haka irin suna na kabiya yanzu mahaifiyar annabi muna ake mata wahayi yanzu suna na maryam uwar annabi ila da uwar annabi Musa da katar annabi Isa annabi duk ana magana da su a wahayi duk ba su kai kudi ba ma ba zai su yi za su zama gauru ba su kai ba sai an su zama annaba kuma kaga ba zai ba to mata ba dai suke da maza ba wata rana wata mata da cikin mata ya annabi da a riga ta sauka wato a madina ta wajen da za a raba gari sai ga shi ala ayi halin namiji ne yin ka mace karamin ka san suke nan ninki daga nan halittar wuce aka wani lokacin karamin ka san suke nan ta ga mace idan mijinta ya mutu inda da a raba kayan ka takwas a ba ta daya amma shi inda da a raba na ta hudu a ba shi da kaganin jin dinki in ba da ba ji ba a raba kayan miji da hudu a ba ta daya shi kuma na ta biyu za a raba a ba shi daya kaganin ka yake in uba ya mutu ko dan uwa ya mutu in an da da a raba gado majalisar ne suka zo ne zakari ni tula zulun sai namiji da suka san mata biyu sai ya rasulullahi idan aka daga neman dukiya da ƙarfi da maza da mata suka da suwa na sun kokari suwa a maza ne maza sun yi mata samu abu da ƙarfi ne to haka fita da ilimi ba kamar wata sana'a za a koya ke nan wata dole ya sa dabara da iyawa sai aka tafi da maza da mata suwa suka fi iyawa da maza ne to ya rasu da layi inda alayi alayi sun biyu mu samu da iya samu to da gadon nan mu a ba mu matsayin su a ba su matsayin mu mu da mu iya nema mu ɗaukaci su da iya nema za su iya neman nasu da kansu su ɗaukaci da ya rabu lallai alaja wala su da mannan ma fassara labe ba a zan kuma alama a ya ala jirani kafin a rage magana a jirani kar wanda ya kuskura ya yi magana akan abin da Allah ya yi da wani da shi akan wani idan abu biyu ne kuke dubawa in abin gadon nan su kuke dubawa ba mu ga daga dinar da ta ajiye shi ko dan wanda ya sa ya je au da rasa a dafa ruwa shi ne ba mu ga idan ita nata nan sai da tattara ta ajiye da tafi gidan miji ta yi auren ta cikin abinci a cikin namijinta sannan da jira a cikin namijinta na ta kuma ta boye shi kuma na ta iyalan da zuci da aka ran ta zo gidan ta koma itinala in ka kaji auren da kuma za ki aurata a to ka ga yana nan da ya gaza da wace matan nan sun da ma duka jikin da abin da ya tsoka saboda wayan ya so idan kuma maganar jihadi ne ba tsora muku jihadi ba kuma da kuna ga mana za su muku ne da ku je na rufe ma ba zai daukan ciki ba ki ba ai ku je abin da zan ba ku a daukan ciki ku ba ya ka da za ka haka hakura ya da ta fura haka ba ga mata kuma su rinka ganin su amma ba ga mata yawon da suke sayin nan ko suke yi ya da ba su da tsoro ba su da kunya to ka ga rashin kunya a wurin mace ba karamin hatsari ba ne ai namiji ma bai da kunya ta baci malam wallahi namiji in bai da kunya ta baci don kunya ɗin in bai da kunya kamar tsirara yake da tsirar yana da kyau ka ga babu to amma dukkan kunya da adon kunyar nan da ake aro da ita a wurin mata ta fi kyau kamar ka da ya damba ka yi jamba ba zai kai kyau ba kamar mace ta dinga da ita ko dai ta to wannan kunya ado ne wannan wani sahabi yana wa dan uwansa fada wa da kai ka cika jin kunya ka rage jin kunya manzo na ta wada kurku kun ka ƙara cewa ya rage jin kunya da aka lalaba haka ji ai duk ba mai ma jin kunyar manzon Allah ba mai jin kunyar manzon Allah eh ba mai jin kunyar tunda mai ɗakin da ba wata ba ganin sirrin da ba malewa mai ɗakin da ba saboda kunya na manzon Allah sai na mu zubanu an ji bai dauka da al'amuran da ba wata ne girma eh yana jin kunyar kansa da kansa ba haka kuma lantara da irin wannan ka gani to yana jin rubutun yake kaji na mal ai malamai sun faɗa ya cikin hikima in ce in kaga za a ce bari ka ki bari to da na sani ana jiki su ba wane ka bari sai ka ki a nan ake da na sani da wani ba a rashin kunya kuma a nan ake zina a san zuciya a nan ake tasa saboda haka ake a wani a gaya musu waya banna furuja wannan su mata su tsare gaban su amma la ya ilu da wannan gaban abin da bai halatta ba a gare su filu aikata shi jihada wannan wala ya bude zina ta hunna kar su yarda mata su bayyana fiskar illa ma da harafina sai dai wanda dama a bayyane yake menene wa huwa alwajhu shine fiska wal kafani da dajin hannu fa yajidu nazaruhu da ajnabiyya nan ne zai halatta ganinsa ga manisanci nan ma in lam ya kaf ibnata in bai tsoron ibna ba in ya ji tsoron kar ya kalle da goyi da awa ba ya je kai wannan hannun da na ta hanyar sa lalle to daga nan ma ya ba shi wata hidaya irin manya-manyan bayan Allah manya ma irin manyan bayan Allah sosai da shi kenan yana a wurin yar wani malami wanda wani bai taba ganin ka ba malami ya auren masa ita suna zaune suna zaune ya kai wani ne ya kama kogi ya wuce da takalminsa eh ba sai ya ce yau kwale-kwale ba ruwa ba a zuma da shi ruwan ya san malam yawa ya dai dawo ma'anar da ayya malam an dai akwai gudun mata dai a cikin wannan abun naka eh akwai gudun mata da hawa wani dai gudun marke kuma a ba gudun ba hannun jari da mutum sai da saka lalle a hannunka da ta saka lalle a hannunka lalle ya kyau da na je wasu mutane malam kan ya tafi da na jiwon mutane suna wucewa ta bayan ta bayan danga ta layi idan zo ta suna wucewa ga suna tun ka hannun da waje haka wajen da yi da waje hannun da yi da waje ka san ko idan mutum ya an kafa kara da kai zai zuba ya ga ko wani abu duru ne sai yi zuba jiki da wani wanda su kawai mutane ya zuba waiwaya da sauri to bai har wani wanda ne sai wani ta amma ko ta yi lalle in ji ɗaya da malin ne da ya da ku gido da ya zubi ya magana nuna karama ko babu sai heliyo heliyo a karama babu heliyo aka dinga da kaya aka dinga buga duk kan malin ya buga duk kan da ya suka da buga a a malin sanar da malin ya haka lafiya sanar da wa da lafiya ba to an ce da ga mana da malin to ya da ma ga abin da malamar suka ce da ka dubu da ya nuna to ai mu da ba ba gari wurin ba kullum ma da ba a nare kuwa ko a dawo garin na nan ma da dama dama a kan ya dama na ya dama guda mu ba eh wannan kasar ce ta kai a samu wani mutum wai a halatta mu da kan mata ka baka yadda ba baka san shi ba kuma ko ba ka da magana sai Najeriya kawai da dan dan a dama ka gaida mata ka za ta yi ko sarwa da ja a ji a tabbata da wakil wala mun da gudu ka da ke sai to kana gani daga za a dawo da wannan mutum da wa ba ta wannan mata wa ya ce ka ɗauko ta ko ya ji dace wa za ba da dace eh ba ya zaka ta an zo an hana samun kuma da mutane su ɗauka su da gudu da su wannan abun shi kare sun ba iji gibari yanzu aka ce to duk wanda mata da ba taɓa hawa shiga janna da Allah ba a rikido mana rigima ba amma da ya ko zaki to shi na dole ne sai an yi itifaki dole ne dai Allah ya ji wannan to kaga irin wannan wata rana ko ji fikira din nan ya da yutu wannan ba hali ga a cikin jami'a kana ma ta auliya yace kada ruwa ma kila garin nan zaru tace kada ruwa wani malami ya zo da baki ba ya duba ya duba duka yace Allah da iko yanzu ka duba yadda kwadin ya cika yake hauka amma Allah sai ya wata halitta sunan ta halitta ruwa tana ciki da rayu a yi hakan nan wanda mutum da halittar sulba ba shi babu labari sai wani gari ya ko Allah ko ya wuta hannu idan Allah ya gada ba na tudun ma ya aji dan sai wani malami da malam gargarka ya leko a ruwa a ruwa ba a cikin gada a tafiya kayan gari ya gaji a cikin gari sai ne wani gemu zai ta alƙalan ta faɗi gaskiya gani nan nima nima a tudun nake mala a tudun ke ya tudun nake sai aka yi ta wala abubuwa ne ga halayen mutane abubuwan da mutane suke nan ba zai iya kalla ba tunaninsa shi ne sai ya roƙi Allah ya ce Allah ka ajiye na ruwa gari an kwana gina su kare sai fada ruwa ya yi shekaru a ciki ya yi shekaru a ciki ya fi zai wani amsa ko ko ba abin ka eh an ajiye na ruwa mai ruwan ya ajiye to akwai irin waɗannan bayan ana waɗannan suka kai ka zuwa gani malam sai a dinga jin tsoron Allah ba yawa karka ji kamar kai ne wai ana neman masu laifi karka tafi gidan rawa ko gidan giya a a taho masallaci ka zo ka same mu ka ce mu gyara mu rarrake mu sai ki ba ne idan a samu da jama'a zo gidan rawa ne mai za ka faɗa mu sai zan ce ka kama rawa kawai kai ma zan zaɓa sai ya rayu ba wani da zuwa sai ka yi zuwa wani ya ci ba ka taho wajen Allah ai an ce in zan dubi laifi ni da ke za mu gane laifi sai mu yi da kanmu wani mu kiyaye Allah mu kiyaye kaza kaza kai wani gaskar ka gaskiya mu wani gaskiya mu kokari ka ga shi kenan mun ga mu bayi ne da ubangijin mu ya ma mun masa zai ya ma ya yi doka mun ta ga doka amma muna neman gafara don Allah ya ce ya yada akwai wani magana ne Allah ya rama ya mun ta ku ne ba mu da yana cikin tsoro ba kama ba mu ne da to Allah ya yada ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mutum daya da ya yi aikin da zai kai gajen wani da haka kai manzana jihadi ne in ji manzan Allah don ya ja mana kulle ba yadda gidan Allah ya lullube ni da rahama a irin waɗannan maganganu ne ake cewa ba a raba Allah da annabi amma Allah komai na haka ne annabi ko ba jabe ka gane ba bane ba sai Allah komai shi na ne annabi kuma ba ta da saboda haka annabi muhammad shi ne bawan allah sauran kuma ba mu kai bayan annabin ba ma allah ya ji mana to ga mata kar su bayyana komi sai ya sadin hannu sai mutta mace an gaji haram mata ma ba a da to an ga baiwa da shi ake gane baiwa da an gaji haram mata a waje to an ga baiwa mace bai idan sai ta gaji haram mata a waje ba zai iya zama sallan ma babu zai iya zama sallan ma babu ita saboda haka a kula da wannan to kaji an ce dukkan nasa ma da tafin hannu in an ga zai jawo fitina to shi ma bai halatta ba ai ka ga yan mata an hada zuwa masallacin sallar juma'a aka je makaruni malikin su yaƙi yace yaƙi yan mata su je ai dan gasu ne gayu ne eh ba gane haka ba yan mata ma yi ke kafin je masallaci sallar juma eh a to kai kama kafin juma a kaji wani na sun kana hawa da ganda sai yara ko da biya kai wajen masu kan ruja irin da yara suna suna da wuyan ta ne to haka dai kan su je masallacin nan saboda kan su je mutane sai wannan Allah ya ce a in an zo sallah sahun mazaje sahun da yake alheri sahun gaba yake sahun mazaje wanda ya fi sharri na baya yake sahun mataye kuma wanda ya fi sharri sahun gaba sahun mataye kuma wanda ya fi alkhairi na shakkar da baya to me ba ya da gano a haka saboda shi na gaba a na maza ba a ruwansa da mata in a lokacin da ake haduwa da mata a yi sallah wanda yake can gaba babu ruwansa da alaka da mata to amma wanda yake kan kankan baya to da an bayan sa maka wata sun mata ne eh ga ga ya zauna kusa da mata shi da ga wanda ya yi shari duk da bilanin ka wasu ɗan sa ke zari ko wani kalai ka tsakanin kawayensa a to jere ne girma zai fara yi ka san sai kana sallah shi dai ya ce a wani ka san shekarun ba wata biya da ake yi a gari wani abin ma wallahi wani abu ne ko na wani ba ko na wani abin da bai kamata ba ma'aikata ne wallahi kawai ne ya zo shi da aka ce a rufe yi mai kar a yaje ga wani abu in ya ga abin da bai kamata ba sai kana tare da Allah kana ibada shi wani malam wani ka ce shekarun baya kaza da kaza da aka yi wasu daga suka faɗa wata aka yi wata sarara ka tuna ka gani wannan irin wani abubuwan da suke zuwa to da ga su kuma sun mata na gaban sai zama dan kuke da maza shi za a yi sharri shi za a yi sharri kar wani ya karamba ne kaga idan haka ma da wani sai ya lalle ba to yanzu yadda muke wasa da sallar nan ma duk sallar da aka yi komin jinkiri yanzu ka duba tun karfe ɗaya ba ɗaya ba ake fara ala mu kuma sai karfe da ana ana wasu na sama da awa ana sallar ala amma dai an ji an salama da kai tutum tutum tutum wani abu da gudu wani ya maka da zuwa gari yanzu wannan da an ja layi an ce daga iya farin layi ko bakin layi ko shudi an ce daga na abu da ba na mata ne iya zuwa na zai zauna idan Allah ya zai zauna kitan ka gani ba amma a da din lokacin da ake kwarantawa mazan za su gama shigowa makaranta gaba daya gama har kawo sai ma za su gama shigo da baya su gama har kawo idan aka tsaye da sallah aka yi da sallah aka yi salama kowa na zaune mata sai su fice gaba daya gaba daya mata su fice kafa koda sai maza ba sai mu da hawa da salama alaikum hawa da salama alaikum ita kake da haka aiki to mu ba ana assalamu alaikum an kace ayo alaihi salatu wa alaikum kamar tsalle za ka yi wai kai yau alaihi salatu kamar tsalle kana da wai a'a ai an yi gidan ayo alaihi salatu ha ba mali ba mali ne da ake yin wannan magana ai shi bidan shi bidan mun an tafi masallacin annabi a kasa yake bidara da gokin nan nasa da babu kiransa a duniya da lahira yana sa a ji a kana wajen an yi ruwa ma masallacin ya yi yoyo ya sa kuzin a tabo ana kallo kai kuma ka ga kirkirar da kai duk baka ce kayan gida ba sai da muka ce ayo annai muhammadu salatu yanzu kai ga gana a tunanin da za a je a kawo mu a ci dan mai kuka yau annabi salatu bayan allah ji zuwa kai mu da me laifin waɗanda za a kai su da annabi muhammadu kuka yau salatu bayan an yi sallama daga sallah kai haka aka aje annabi a kuma ake jama'a annabi salatu ha allah ya damu gani allah ya damu gani to kaji sha'anin na mata yana da yana da matsala ba dan kaɗan ba eh Allah ya to ai kaga muna a cikin karatu da muke ganga a zuwa yi ba Allah ta ayi wa laqad hammad bi wa hammad biha laula rabbul alamin annabi yusuf annabi ne baban da yaqub annabi ne kakan da wato baban yaqub din ishaqa annabi ne kakan baban wato ba annabi ishaqa annabi ibrahim annabi eh daraja kan daraja kuma annabawa yana daga cikin na gaba gaba duk wani annabin da za a ce masa dan Isra'ila to ruhi ba zai mai ya kusan shine manufar to amma da mata ta dan matsa hannu Allah ya tafi a sauran ta da wala haru ya burhan da shi ne malaman tafsir suka ce kawai sai ga babansa yana zuwa sai da mutum ya ji me kike da ana da ya awa da da da ya gudu da kamo shi da gama da shiga abin da ya faru kenan to wannan kenan to sannan akwai falalu falalu dan abba a yana shi abdullahi dan abba ko to da falalu da abdullahi dan abba da kusan su uku yayan musu ɗaya ne mahaifinsu kanin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘ya'yan babban manzon Allah. Manzon Allah ne ya zamo aikin haji, aikin haji ba. Sannan a tun musulunci ba yadda ake hada mata da maza a kusa su kusanci juna kan da sunan ibada kamar aikin haji ba wani haji. Kuma ga duwa yadda ake yi wa maza da yadda ake yi wa maza. A fidda musu kayan da za a gano zo a yi sha'awa. A hana matan ado, a hana ya sa turare, abubuwa da yawa duk a haka. duk an yi haka an tutube an tsatsawar abubuwa a kuskuri wato harafin su an ana da bai kalamu wala bai manzan Allah na kan rakumi falin na kan rakumi manzan Allah yana bayan manzan Allah da wani mata ta za ta bayan annabi zai wani zarin da suna kamar ta ji kuma mata ne zo ta wannan ba yana kan rakumi manzan Allah ba sai bai ce dan yana ta kallon matar manzala yana gani gaba da baya da ya gane ganin matar ke sai ya haka tare da nuna to mana yanzu da ke mai magani ta ga abu zai fashi to ubangiji ya yi mana ba a san yawan yawan mata yana duk alherin da aka bata ko gidan mutuwa ta ce annabi ya jirage shi ne ya raka ta inda mace duk da halaccin in rinji ya yi rinji da wuta duk da wannan halaccin an ce da fata fitan baladan ya ga aka yawa ka tuna masallacin wannan Allah sallah daya a ciki ta fi sallah dubu a wani masallacin amma mace da daya a ɗaki da bai sallah ladan ya fi da je masallacin manzon Allah ina mazala ne ba to in dai bai sallah a ɗakin da ya fi da je masallacin manzon Allah me bidda ta ɗakin da suka fi masallacin garinku eh ka duba gani ba yau ai na rage ma in ba barin masallaci za a yi ba a raya ji ba a baji ba kowa ba na dillarsa ta gidan ai tare da masallacin rana kai ba ka sani ba ko kuma an sani an tage ta to Allah ya tuma yawa to kaga wannan ke yace walil rabi kumur hinna la yubi hinna mata yayin su dauki a dolin lulun su su doka shi akan wuya lullube jikin su gabaki daya an gane ko idan da kirji da kayi komai a lullube bil makani da abubuwan ruwa manyan mai a kai tukuna matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta ga mu ma da an ji an hana zuba da dakata sai ya kai mutum ga adaba amma idan mace yaya mayafin da zai yi in ta lulluɓa a manzala ce za ka sake ji a ƙasa wanda yake jan ƙasa a bayan ta tsari daya bayan ya taɓa ƙasa ba har ya zuba a ƙasa wanda za a da tafiya tana canza a ƙasa yake tsari daya matar Allah da ya rasu Allah ya haka mata za su tsire ya rasu Allah ya yi na ba su na ba su ziraji na ba su ziraji eh za su iya sake hijabin da ya ja ƙasa ziraji kuma ko kan da yana ta biyu in ta wuce sai gaba kawai wannan gogon kasan da ya kawai an kare ta sai kala haka saboda ana da bukatar a suke kushe mata idan halin dukan ma ya kama don haka da hawan suna kuma wanda shakiyanci ne ya gaji ana yi da suna har a ce wanda hawan suna wanda ba shakiyanci ba da ganganci ma to Allah ya ji ma duka wala yanzu da hunna karmata wato ku bayyanar da adansu ba an sake lalatawa ma a da wajen alusa bai nan matuƙar ba dukka da tafin ado ba illa libu ulati hinna sai dai ga mazajensu ba awa ba yi hinna ko ubannansu shi in gaji an ce uba a nan to uba akwai uba da ubansa da duk maharramai waɗanda yake yan uwan uba ne duka wannan a matsayin uba ne to ubanta wanda ya haramta ya aure ta da babbanta wanda ya haramta ya aure ta su ne a kira su ubanni shi babban ba kowane babba ne baya auren yarsa ba a'a ba kowane babba ba a'a ana bayan da idan kai da dan uwanka kamar dan goggonka ko dan babbanka ko dan yayin abinan kawunka dan uwanka dai kuma dan uwanka bane ko a iya zama wa da kani da kai da shi za ka iya auren yanka kuma kai babban da yadda na na fatima aliyu ya aure ta a yi aliyun kanin annabi ne dan babban sa kakansu daya babban da ya hada uba da mutum ko ya hada uwa shine babban da ba zai auri wannan yar ba yar yayana ne ubanmu daya ko kuma uwar mu ɗaya in an haɗa ɗayan biyun to wannan kan ba zai aure da ba muharrami ne shi ne in ya ga adansa babu matsala sauran babban duka an taka maka jirgi babban ma balle ɗan babba ka da kowanne ma aura zai a cikin su yawa shi ne wata rana wani ke cewa akan maganar kame-kame da ya yi hade-hade ya yi hade-hade tun da na wajen cewa ai babba babba uba ne yawa to babban nan an rarraba an rarraba shari'a ta rarraba an fassara da ayyukan da manzon Allah ya yi an fassara da ayyukan da sabon manzon Allah suka yi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ko hada su a wajen aure wa an tarihi ubani lokutai da ma karkalam sai sun hada uwa ko sun hada uba amma in dai yarwa da yar kane ko dan wani da dan wani duk hadawa yake saboda hada yar Zainabu da yar Fatima miji daya kuma bi yayan annabi ne uwar ku ne uwar ku iyayen kuma aka haɗa yayin miji ɗaya an yi wannan babbanka babbanka ba da galan zai a wuri matarka babbanka da galan cikakken babban babbul zai a wuri matarka saboda haka ba ma muharramin da bane babban da ne muharramin da game da muka faɗa da duniya ana uba da ubanta ba babban ka ba kai mijinta kai mijinta ubanka ne ya zama uba a gunta uban naka shi ma da ubanka da uban da ya haifi warka su ne wanda ba za su auri matarka ba a shari'a saboda kusanci amma babban ka ko uwa ɗaya uba ɗaya suke da baban ka ya auri matarka ba bale ba hana ba ba hana ba an gane wannan wanda ka jira magana a kan hada wannan wanda zai hada wani abu ne an ce mutum kai auri matar ubanka sannan kuma ƙur'ani a cikin zuri bakara da ya irga ubanni ya irga da bafa uba ne tun an ga yaƙubu isma'ilu ubansa ƙur'anance ko bafansa ne tun da bafa uba ne kuma an ce ka auri mata ɗanka a ce bafa mutum ba zai aura banta a wannan gobar ka ba faɗa ba wannan za ka yi da wuri ƙur'ani wuri ƙur'ani ke na wannan bai ba sai ka je gidan malamai su koya ma yadda ake faɗa ai bai ba annabi sallallahu alaihi wasallama matar da ya aura wasu na cewa ma yana harabi wasu ce a baya harabi ya aure ta amma duk lokacin aikin haji ake aure wala Allah yana harabi a wani kaulin wala Allah ya aure wani harabi a wani kaulin sallallahu alaihi wasallama da ala ayi magana kan aure aure mu da cikin harabin aikin haji kuma yanzu da matar annabi ta karshe a aure maimunat bitul har matar annabi ko ta san ita ce da gida annabi ƙara aure ba to kun zama yamin yin gaza shi ne hamza da abu mudallai babban manzon Allah amma hamza din a matsayin na babban annabi in an tsaji aure kana wani yar babban ga ai magana ta kare to manzon Allah bai aure ta mata sai da ina ali ya rasulullahi wai me da ake neman wasu kurai shawa kurai shawa ne kike barin ayyukan mu saboda su suna gaba da ƙwarar su suna saboda su bane hajji ne an gane ko banu hajji suna gaba da ƙwarar shi to ya fi yamar yayan mu ne wai yana nufin da ya auri yar hamsa mana sai yar rufan da ya ji aure wani jaha yar hamsa kan ku tsara kayan magana aure da muna yara ni da hamsa mun taɓa shan nonon mace da saboda haka ɗan uwana ne na rala'i ka ji dan uwan rala'i ba za ka auriyar da ba ka ga da gidan majira ba ta nan take ba in ba abu an karanta da doron nan ba zai ba zai zama shari'a ba to amma annabi ya aure bai mula da bin laharin ko matar ba fana ce ko ba kuma ya kallan a kallan matsayin Allah a ce uban su ɗaya da mahaifin annabi a kallan matsayin da gina uban su ɗaya ya kamata a san wannan idan wannan ya maka tudu akwai amma mata ji an yi magana a wani yadda ba a kanta amma mata nan yar abul asi ibn rabi dan uwan na ne kaji dake shi ya auri yarka irin auren dangin nan ya auri zainab yar manzo Allah babban idan za a bi amma mata amma mata nan da na da fatima ta zo za ta rasu kace ta bar wasiya a auren wa aliyu da ka gaji ɗaki na kuma ɗakin da aka rasa kuma ƴar addanta ce uwar mu ɗaya uwar mu ɗaya da uwarta ƴar addanta ce kuma a hannun da girma da zainab da rasu ta ce to a sa da ɗaki na a ɗaura musu aure da aliyu kuma an ɗaura wa suka ji gaba da ga gani yanzu ne kai to in an yi gaya za a dai a baka ɗan wata amma dai wannan da za su yi dama da to to da ya zauna da ita ana nan ana nan da sai na ali ya rasu sai na ali kafin ya rasu a cikin yaya da akwai umul kulsum tana da fatima ce kanwar za ta lautai na umul kulsum sai na umaru dan kaɗaɗi shi ne miji da na farko ita wannan ya sai na ali shi ne mijin da na farko an gane ko yana halima ma ya aure shi da duk wani shiga cikin kankama a magana ganin mara da raja kan sabai wani shi shi ne da ya tafi da ma da haka da ba wannan auren ba shi ya aure ni da farko amma mu tsaro ba sai wani mutum ana kira da abudu al'ada ya shigo da wani makami ya kashe na umar a masallaci sai ya rasu sai ya barda da ya barda akwai abdullahi dan jafaru jafaru wanda yin na ali ne tsakanin da na aliwa da kari uwar su ɗaya kuma su ɗaya da jafaru da ya mutu a yi tada a yakin motata ya bar ɗan abdullahi a hannun sai na ali ya rike to shi kenan sai ga shi ƴar zai bi alin nan da suke auren sai ya bi umaru da umaru ya rasu sai ya bai wannan abdullahi gida nan ga ayi ne da kake so ke saboda ya yi mafanu kike ba ba ka aka yi ba to inda ba ka son sai wani mutumi ana ce masa abdurrahman bin muljamul muraji wanda malam ya wata bakar addu'a akan yake aljamahu allah bil jamin min nar yake Allah ya kawo da zamin wuta a lahira shi ne ya laɗe ya laɗe a masallacin kuba ya laɗe sai da hali ya zo kiran sallah mudan gari aka yi gama an magana ana tunani akwai wani haɗin bakin aka ki zuwa ladanai ba kira sallah ba hali man ya zo ba kuwa a masallaci liman ya kira sallah aka ta liman kai ya kuke zanen wani abu kuma su kuka kai zo kuka ne su ne shi a zo a ji kawai ne abraham bin majamul muradi ya fadgare kayan sai da ali wanda shi ne sanar ibadar da duniya da ya rasu ya bar matarsa wannan amamatan nan jikar manzon Allah yayyar na na fano matarsa ta da da dai ta gaba da aka da za a daura mata aure sai aka daura mata aure da wannan abdullahi nan ka ga matar babban da da uban da mijin da uwa ɗaya uba ɗaya to da aka ɗaura muku aure to da mai za ka kama gano kake ba wani wannan kuma ko ga yi rubuce shi ya ɗaura mata aure suka zauna da ita kuma ga yi an haɗa ta da 'yar uwarta a cewa an sai ma uban da lokuta da lama kar salam sai sun haɗa uwa ko sun haɗa uba amma dai dan dangi ne ya yi babbano suke ko ya yanka abu ne ko ya yanka gwani in zai sun ba haka auro an ba ya kola da yana ko wannan mazajen su an ba na ya kola da yana ko yaya mazajen su a wucewa da yana ko yan uwan su shakikai ko da abai banda banda dan babba banda dan gogo banda dan kawo an ba ni cewa da yana ko yayan yan uwan su nan kuma sai shakikan su ko da uwan su yayan su an ba ni aka ba da yana ko yayaye maza da yan uwan su mata da suka haifa shakidansu ko da abbansu ko da umarsu aure za a yi hinna ko mata ya musulmi wanda ba a ne a cikin da za a yi hinna amma malakar aimanu hunna ko abinda hannayensu na dama su ga mallaka bai juzulan wannan da aka irga nan su ya halatta a gare su nazarin ko ganin sa illa ma bai na suratu wa rukman banda da ya abin da ke tsakanin cibiya da gwiwa nan kan fa yaran mu nazarin hulu del azwan kallon sa nan ya haramta ga dukkan wanda ba mai ba bidan aure ba an ce ni za a yi na da na fije banda kajirai wala ya juzu ya halatta ba lil musulmati ga mata ayi musulmi al kashfu lahunna yaye tsiraicin su ga mata ayi waɗanda suke arna wannan ba halali ba jama'a suka ji ajin gani mana ga musulmin da suka yi ba za a ba su ba iya dinga yin abu saboda kawai duniya mun kuma dama suke yi da kuma koyon abin da bature yake ayi ba in ji Allah in ji annabi ta ga wannan in ka kawo kai lalura da ba wanda ya ne shine lalurar da duk amma wannan ganganci kuke in mun je za ku mana wala da ganganci ga mata da za su yi aiki sai a sa mata sai a sa na ke tuɓe mace ga maza kuma sai a sa mace na wanke goyi wannan mil su suna haka halittu in an je za su mana ko to ga wannan Allah ya yi mu to wannan hauta dina ko mabiya masu dan neman dan abin kudewa gai kulli da bace wanda ba su kai sha'awar mata ba eh wanda ba san mai matan ba mamina da jari ga mazaje wato ba su kai komai ba awu da ko yaro karami kananan yara alfal yara kanana alladhi lam yadharu ala awrat nisa'i wanda ba da akan kayan al'aurar mata a yi ba san mai ne saduwa ba tsakanin maza da mata karan wannan abin in mutum bai kai ba ba za a iya koya masa a sanar da shi ba ba zai sani ba ba zai gane ba to wannan ka ya halatta su kalla amma nan ma wanda daga cibiyarsa abin da ya gwiwa wala ya rage mana da ajul hinna kar su rinka buga sawayen su mata suna kasashen su kasashen na ado wanda suke sawa na mutuwa a kafa a ji karar da ba a yadda ba in an ji karar za a yi sha'ashi wata mata mai aruta wasu liwulama don a san mayu kuma da abin da suka koye min zinatin daga adon su min karkali hinna na warwaro ya daga haɗo ya dinga kantar kantar ba ya ba Allah ya kara ji ya kara da'awa wa tubu illa jami'a ku tubu Allah gaba daya ayu al mu'mina ku mu'mine bima qalaku daga abin da aku a gare ku min al nazar al mamru minhu na kallon da aka hana wa min gairi da wanda ku ku da Allah ku tubu idan ku haka za ku yi babbar rabuwar ji Allah to Allah ba mu bala mu Allah ya maka mana ya gamaka a iyayen mu da kakanni da malaman mu da kusan mu da yan mu da mu ko mu duka mu ga mu zala na sala da na eh wannan gawa na waje da miji ai duka kala ɗaya ne sai dai ma su ne ba kala ɗaya ba ita dai mace in ba mijinta ba ba mai kuke sai mata wanka sai mijinta kare in ba shi ko sai mata su yi in aka rasa mata ko sai dai a yi masa taimama yawa shi ko namiji shi ma ba mai tuge shi ya wanke shi wato sai maza ko mace muharramarsa ko matarsa in a rasa sai a masa taimama wannan shi ne abin da ake yi shi ko wankan gawa kufansa kamar wato kamar wanka ne haka na jaraba niyyar da ba a kan sunna ake matsayi ne na sunna za ka ake Hajjin magwadaka, mai ruwan ƙur'ani ko da makwashi, makwashi a zana gadun ƙur'ani ne ta ba kawo, ɗaiko kawo ne mai zana gadun ƙur'ani ne. نعم وغير ما يفعل يعني قال أبي yanzu musulmi bai zai yana so su zai da su a wani da hawa su faru murati kai idan baka je lahira ƙur'ani ba ka koya ko jima na saka kauta balle kai da ba koya ba kuma sai a in ka iya masu wani islam ka zuwa ranar kan kauna in ka gaba ka je wajen kawai ina ne maka wannan ba daidai ba ba ai akwai kunya ma musulmi bai la ilaha illa wa yake abinda mu'jizar annabi muhammadu in ya ji an fada an ce Allah ya ku annabi an ce kaza kawai jawo shi an dame shi ya bani a wannan bai da wannan in an je fada yi mana ina je mana abin ina je kara yace shi ne wanda ba su a kan da qur'ani a biya shi don ya kan da qur'ani ko ba kan da wala eh ha ba mu dai ajima da kan da za mu da kuma da mana kuma Allah ya saba Allah sai da muke wannan dole ya dubo cikin wannan eh ko kuma a cikin babu garin da ko da ba a zama awala ka nan wani abu mutai koya bayan wani abu kuma wa Allah fa da salatu wa Allah ya biya mu kafin mu kai da ba mu lafiya da mu lafiya da kiyamu da kiyaye wata kiyaye mana kasar mu da addinin albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقادم لما سبقنا الى الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومدار الذين وعن ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم